عليه كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo ta isa ita ma ta biyu mai tabbatar da cewar in ka mutu sai ka taso shi ma wannan annabi ibrahim alaihi salam wa idh qala ibrahim ka tuna yayin da annabi ibrahim ce rabbi ya ubangiji na arini kaifa tuhil mauta kajuwa ya dauko diwa cewa ya Allah a nuna mini wayya kake raye matacce to sai Allah da to Ibrahim ya ce wa kai da wannan tambayar sai ya ce mashi qala awala mutu'min annabi ran baka yarda bane da ina tasowa ya ce a a Allah ni ne yarda walakin li yatma inna qalbi kau dan zuciyata ta karsa mu nutsuwa sai ta to shikenan qala fa khuz arba'atan min at-tayr ka je ka samu nau'uka nau'uka na tsuntsaye guda hudu hudu me za ka yi fasurhunna ilaika ka je ka kwatsa su ka ciccira su a gurinka in ka hada su ka hada da kashin da naman da gashin duk ka hada a yi kwatse cocktail za ka yi in kai kome sai ka rarraba shi akan dutse can kaza can kaza ga kan zakara can ga kan dawi su duka rarraba kuma kawai ka kiraye su kana gani a gabanka can zai tashi zakara ya gangamo naman na can da ƙashin nan kawai sai tashi ya tsira annabi rahama kuma haka kaga ikon Allah Allah zai iya komai amma ya haka dan ya gwadawa annabi mai Ibrahim sai ta fasurhunna ka hade su in ka hade su sun maj'al ala kulli jabalin minhunna akan kowane dutse ka dora kaso guda kaso hudu zaka yi tunda tsuntsu nawa ne hudu me zaka summa duhunan summa duhunna sannan ka kira su tsuntsun na farko ka kira shi za ga naman da fiffiken da jinin ya kwatsiya mai ya kira ya ati na ka sa'aya za su maka suna suna tahiya suna gudu wa'alam annallaha ala annallaha azizun hakim zaka sallalle Allah azizun ne mabuwayi ne kuma hakim mai hikima wannan sune kisosin da Allah ba mu cewar me tabbas in an mutu ayi me a taso malami Allah ya ce a gaba mafalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama habatin am أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون yanzu kuma sai Allah madaukakin sarki yake bayyana maka misalin masu badawa dan Allah kuma Allah da muka musu yake lokacin da malamai sun ambato da kin sababin sabkar wa'annan akwai babban sahabin manzon Allah shine Abdurrahman bin Auf da Usman bin Affan ka san babu waɗanda musulunci ya ci moriyar dukiyarsu kamar wannan mutanen guda usman usman ya yi abin da ya yi abin da yawa musulunci allah karama waɗanda suke ci mutuncin usman bin affan ya allah usman da shi da abin bin auf aka ce ya kasance da annabi ya kwaɗaitar akan a taimakawa addini za a ta yakin ne tabuka a lokacin ne ja abdurrahman bin auf da me da arba adaf ya zo da dubu dirami dubu nawa dubu hudu faƙada ce ya rasulallahi ya ce ya ma'aikin Allah kanatili samaniya alaf dubu takwas gare ni fa'amsaktu li nafsi wal iyali arba alaf da kaina da iyalaina na bar musu rabi dirami dawa dubu hudu ga arba'atu alafin a karatu hali rabi ga dubu hudu na ba Allah ramci ya raba dukiyar sai annabi ya tafi shi barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita Allah sanya wa dukiyarka albarka cikin wadda ka riken da wadda ka bada ana nan gurin sai Usman ya zo bi alfi dinar da dinari dubu fi jaishil usra fa sabbaha fihi rasulullah ya kata gaban annabi ce annabi gashi na kawo kala abdullahi bin sumar yace ina ganin annabi ya sa hannu ya sa hannu cikin dukiyar yana cewa ma darra ibnu affan ma fa'ala ba'd al-yawm yace daga yau babu wani abin da zai cuci me usman sai annabi ya daga hannu yana cewa allahumma yana cewa ya allah kar ka manta abin da usman yayi yau ya allah kar ka manta abin da usman yayi yau hatta kai a wani lokaci yana cewa ya rabbi usman yace ya allah ga usman inni raditu an usman annabi ce ya Allah na yarda Usman Allah ka yarda shi yanzu wanda ya samu wannan kyautatan yanzu a yau ake samun la'antattu su ce za su zage shi annabi ya daga hannun Usman ya ce ya Allah na yarda Usman Allah ka yarda Usman yana ci ya radiyallahu anhu radu anhu Usman yadda ya kashe wa musulunci kuɗi ya sayi mai bi irin Roma ta ba Yahude cewa dan keta ya san musulmi talakawa ne kawai yau sai ya ci baya ba su ruwa su zo su yi ta roƙa ci bai ba su kawai bai ba su musulmi shiga hali kawai usman sai isko shi ya ce mashi nawa za ka mun cinikin zan saye ta yadda muka kuɗi yadda muka kuɗi usman ya ce za a saye ta shi bai san mai da za a yi usman ya sai wannan rijiyar da ya gazo ce musulmi kun samu ruwa wannan taimako na farko da usman mai ya fara shi ya sa duki sama da kake tunani wanda sun ce hal a yanzu hal a yanzu akwai cons a bankin kasar saudiya na usman bin affan har a yanzu har a yanzu ake nema kuma kaga shekara wajen dubu da ɗari da wani abu wannan ruwan da ya sayi rijiya ka san sai itacen dabino suka fito wannan dabino sai ake yanke ana sai da ana zuba shi cikin betul mal ake yanzu haka an bude kwanta yanzu akwai kwanta cikin usman bin affan da ake taimaka musulunci da da wannan rijiyar dabino ake hudda ana saidawa a maido kuɗin ana jujjuya shi an yi otal-otal na gewaye da ka'aba wanda kake gani wannan hoton na gindin ka'abar kake akwai wanda diya kudin Usman da ake juyawa duk abin da ake hudda da kake gani a harami wannan asusun nashi ne kaga shekara dubu nawa to in kai mai alkhairi Allah zai haɓaka shi to shine anan Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin waɗanda suke bada dukiyarsu dan Allah ta zo ka ji ka masali habbatin ai kai manomi ne ta kamar misalin kwaya ce zaka je ka zuba ta a ƙasa har ka yi tono ita kuma ambatat sab'a sanabil sai ta hudo maka kan hatsi guda nawa bakwai fi kulli sumbulatin a cikin kowane kan hatsi mi'atu habba zaka samu kwaya kwaya ta kai nawa kaga ɗaya ne ka rasa kuma yayi kai bakwai kuma a bakwai kin ko ne aka samu me dari bakwai ai da Allah ya ce a kowanne yayi ikhlasi in kai ɗaya daga daga goma ake yi kuma goma sai ta kuma nawa dari bakwai kaga fa kuma akwai kan da zaka samu yayi nawa 700 kin to Allah ne ya ce maka wannan shine misalin wanda ya abu dan Allah da ikhlasi sai ya ce maka wallahu yudaifu liman yasha Allah shi yake limkawa wanda ya so sama da haka ma wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne tarhama shi da ilmi kuma masani ne sai ya ce amma alladhina yunfiquna amwalahum kaga waɗanda suke bada dukiyoyinsu fi sabilillahi dan addinin Allah ya ci gaba ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى sannan in sun baka dukiyar ba sa bin baya da yi maka gori da cutarwa ko kaɗan baka ma san bazumi suna bada ba ai annabi ya ce akwai masu yi damar su za ta bada hagu ba ta ma san ba sun bada barantana hal a maka gori a ba mai ma sanin sun bada to shine Allah ya ce maka in sun baka la yutbi'una ma anfaqu ba sa bibiyar abin da suka baka mannan da gori wala aza ko cutarwa lahum ajruhum inda rabbihim wannan Allah kada ya salladan su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro tare da su kan abinda za su samu gobe kiyama kasu ji tsoro wala hum yahzanun kasu bakin ciki dan sumar duniya wannan aikin su me me habaka ne malami Allah ce qawlun ma'rufun ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمصله كمثل فمصله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Allah ya ce ina masu badawa akwai lokacin da bahaushe ke cewa shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma akwai wanda zai iske ka wallahi yadda za ka tarbe shi ya yi ka ba shi wani abu amma duk yadda za ka ba mutum wani abu in ya zamanto ka mashi wani cin wuska ka ba shi amma kuma ka zuba da ladanka to shine Allah ya ce ƙaunin ma'arufin magana mai daɗi wa magfiratun da ya khairun ya fi alkhairi min sadakatin sama da in baka sadaka amma ya tuba'uha aza amma bayan na baka in aika maka cutarwa ko in maka gori ko in hantare ka ko in yi kaza Allah ce in isko ka ka ce dan Allah wani babu eh hakuri in an samu a baka Allah ce wannan maganar mai daɗin ma ta yi sadaka ta yi sadaka da zaka ba mutum amma bayan ka bashi yayi ka ganin tumi cin fuska tare da kai sai Allah ta maka a gaya maka a gaya maka in kai kana jin mawadaci ne wallahu ghaniyun Allah shine mawadaci kuma halim mai juriya sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum kadda ku ɓata ladan sadaqalku bil manni wa mutane gori wal adha da tutarwa kallazi yunfiqu malahu kamar misalin wanda yake bada dukiyar shi ne ri'a annas kawai dan mutane su gani amma lokacin da ya bada wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai ba imani da Allah da ranar lahira ta zo ka ji sadakar shi ai shi wancan kamar wanda ya shibka ne ta huddo kai bakwai a jikin kowane kai aka samu ɗari nawa to zo ka ji wanda ya bada ba dan Allah ba kamar sari safuwa ne kamar misalin fadamin dutse ne kuma alaihi turab sai kasa ta zo ta rishi wannan kayan shibka ta huto da yi ba ai kasar ba ta gurin bace kasar ba ta asali bace kaga yanda Allah ya fassara wannan kasar akan dutse kamar me kamar sadaka da kai da ni ba dan Allah ba to Allah ta yi fa asabahu wabilun sai mamako ruwa ya zo samu wannan dutsen ina fatarakahu salada sai ya maida dutsen ya koma wan ina kasar wannan ya watsi ta to haka ne misalin wanda yake bada abu ba dan Allah ba shi yana ganin ya dora daga ruwa guguwa ta zo Allah ce sai ta kwashe wannan kasar la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba sa iya rike komai daga abin da suka aikata ba sa iya samun kowane irin lada na abin da suka aikata wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suka kasance menene kafirai ne mun zo tsakiyar bayarwa kenan anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah sa mu tare a cikin ladan waɗanda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ɗauka mu duniya da lahira abinda muka ji na aikata Allah ba mu damar aikatawa na nisanta Allah ka ba mu damar nisanta Allah muna roƙon ka ga mu a bakin ƙofar Ramadan zai fita ya Allah Allah ka sa kal ya fita ya bar mu da barci ya Allah Allah ka sa mun mushi lodi mun mushi lodi gobe kiyama in muka je mu iske kayan da muka loda duka Allah ka amince su ya Allah kar mu je bakin duwancinka Allah ka ce wannan ba a wucewa da shi a maido mana kayan mu Allah ka amince ayyukan da muke Allah ka ɗauka mu duniya da lahira Allah gafarta mana ya Allah Allah ka amshi ayyukan da muke Allah ka sa mu yi dan kai ba dan mutane ba ya Allah Allah ka arzuta mu ikhlasi ka ɗauka mu duniya da lahira marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya waɗanda ka amshi rayukan su Allah ka gafarta musu Allah ka ba mu guzurin iske su Allah ka yanta mu daga wuta Allah ka yanta mu daga wuta Allah ka yanta mu daga wuta Allah ka sa Qur'ani shi zama mana maganin dukkan matsalolin mu ya Allah ya Allah al'umman nan da ta haɗu kowa Allah ka san bukatar shi ta alkhairi Allah kowa ka biya mashi wasu ta alkhairi ya Allah ya Allah kowan mu ka san damuwa da take damun mu Allah kowa ka yaye mashi damuwar shi ya Allah ya Allah kowa akwai ciwon da yake damun shi Allah albarkacin alqur'ani da muke ji Allah ka yaye mana cutukan mu gabaki daya Allah Allah muna roƙonka matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka kare mana addinin mu Allah ka kare mana kasar mu Allah ka kare mana mutuncin mu Allah ka kare musulmi duk inda suke gabaki daya Allah Allah muna roƙonka ka kai hasken abin da muke cikin ma'aunin ladan mahaifan mai Allah Allah ka yi wa rayuwar mu albarka Allah ka ba mu lafiya da zamu yi ka bauta maka mu ka kira zuwa ga addinin ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار إيه أنوا دا من مغانا تيور منا سوق ومنين أما سو ميكي بقر لغبا كي إيه مبا مساتا أتكي رمضان إن الله يسا غوبي كنا تاتي شيئا الحمد لله إن الله يسا غوبي tunda akwai ayoyin ahkam tadayantu magana ce akan mu'amala magana ce akan bashi akan kaza na bukatar sai an yi bayani dalla dalla in gobe bata shiga ba sai mu bar hukuncin hukuncin Allah ya kimar azabar sai mu wannake shi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk